وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare wanda ya kawo mu wannan dare na laraba sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku dubu biyu da ashirin da dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma lokaci da ya ce mun kare suratul anfal a yau za mu fara da suratul bara'a ko kuma suratul tauba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين
Allah madaukakin sarki ya ce bara'atun min Allah wa rasulihi wannan ba ni ba kai ne daga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da kuma ma'aikin shi ilallabina a hattun minan mushiriki zuwa waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushirikai Allah ya ce fasihu bil ardi arba'ata ashhur ku tafi a ban ƙasa wata hudu wa alamu annakum ghayru mu'jizillah kusan cewa ku ba za ku gagari Allah ba wa annan kuma tabbas Allah maɗaukakin sarki mukhzil kafiri mai kunyata kafirai ne mai kaskantar da kafirai ne bara'atun min Allah wannan ana ce mata suratul tauba suratu bara'a tana da sunaye daban-daban wanda malamai sun ambata su za ka ji zamakshari yana ambata shi a cikin kashaf razi yana ambata su a cikin tafsirin kabir da ire-iren su a yanzu kurkubi suna ambata sunaye na wannan sura wanda za su kai suna wajen goma gare ta akwai waɗanda ya shahara shi ne suratu bara'a saboda yana tana buɗewa ita suran da cewa Allah bara'atun min Allah wannan suna ne akwai suratul tauba shi ma ya shahara da ita akwai fadiha akwai muqashkisha akwai mukhziya sunaye ne wanda suke masu yawa me yasa ake mata wannan sunaye saboda suratul bara'a ta yaye munaficin munafikai ta fiddo su a fili ababe da suke koyewa a zuciyarsu suratul bara'a duka ta bayyana su zaka ji wa minhum wa minhum wa minhum tana maimaituwa a cikin suratul bara'a cikinsu akwai mai kaza cikinsu akwai mai kaza cikinsu akwai mai kaza to don haka ake mata wannan sunaye suna wanda ta fi shahara shine suratul tauba da suratul bara'a tana da ayoyi 129 sura ce wadda ta sha bamban da sauran surori saboda ko a rubuce a mushaf ba za ka tabda ta tana da bismillahir rahmanir rahim ba ba a rubuta basmala in za a fara suratu bara malamai suka ce me yasa me yasa ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim in za a fara bara'atun min Allah wa rasuli na farko dai Abdullahi ibn Abbas ya tambayi Uthman radiyallahu anhu menene yasa ba ku rubuta fasil abinda zai rabe tsakanin suratul anfal ba ga ta ita karamar sura ce da suratu at-tauba ga ta ita kuma doguwar sura ce labarin da Uthman ya bashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna masu ku aje sura kaza wuri kaza to wajen tsakanin amfani da suratul tauba annabi bai nuna masu cewa su azata ba don haka suka barta ba tare da bismillahir rahmanir rahim ba wata magana kuma cewa suratul anfal tana magana ne akan alƙawarra alƙawarra alƙawarra za a ga suratul bara'a tana warware wannan alƙawarran to sai ya zama na sun ga cewa daidai ne a aje wannan kusan wannan don haka sai suka maida ta kawar sura guda ɗaya ne wannan ta yi kama da wannan ko kuma cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman wanda yake mai rahma ar-rahim wanda yake mai jin kai mai tausayi kaji an faɗi tausayi to amma bara'a za ka ji in ta buɗe za ta fara cewa Allah ya ce ba shi ba mu shirikai sannan kuma za a buɗe maganar yaƙi to in an ce ar-rahman Allah mai rahma ar-rahim mai jin kai wannan kamar kishiyan ba ni ba ka ne kishiyan yaƙi ne a tashi a ce a kashe zuwa ne to wasu sai suka ce wannan ita ce illa na ba a sa bismillahir rahmanir rahim ba za ka ji al'imamu shafibi kamar ya zaɓi wannan ra'ayin ina cewa wa mahma tasilha wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanzilha bis-sayfi lasta mubasmila wai duk lokacin da ka haɗa ta ita amfani da suratu bara'a ko kuma ka fara ita bara'a din ita kadai litanzibiha bisayfi saboda maganar yaki da ke da kwai ciki an sabkar da ita ne saboda an yaki lasta mubasmilan ba ka cewa bismillahir rahmanir rahim wala budda fiha مع أوائل سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا كنا إن سورا سوروني أنا سامس بسم الله الرحمن الرحيم وأن رأيي أنا فدنشي أما اللي رأيي وأن إنا الإمام ابن كثير لي يرون ناشي كوكو الإمام القرطبي إنا من داوى أبن دكي دكوي ديشي دي sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su rubuta wannan bismillahir rahmanir rahim ba lokacin da suke rubuta mushafi don haka haka ake barinta ba basmala kuma surori ne wanda suke an ce shakka ta sahabban shin wai sura guda ce ita al'amfal da kuma suratu bara'a ko kuma a kowace sura ce mai zaman kanta wannan shakkan ma ya hana su su sa bismillahir rahmanir rahim ita dai abin da tafsirin aya ke cewa bara'atun min Allah wa rasuli albara'a shine ba ni baka kenan mun yi baran baran ake ce mashi to Allah madaukakin sarki ba shi ba mushrikai ma'aikin Allah ba shi ba mushrikai shi ne ake yi masu ilanin wannan bara'a Allah da ma'aiki sun barrantu bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen zuwa ga waɗanda kuka yi alkawari da su min al-mushrikeen daga mushrikai wannan aya ta bara'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika ali ibn abi talib da ita a hajji wanda abubakar radiyallahu anhu ya jagoranta ya aika abubakar radiyallahu anhu ya jagoranci hajji a yi ilani da ita wannan sura daga baya sai ya kira ali ibn abi talib ya aika shi da wannan sura bara'atun min Allah wa rasulihi don ya karanta ma mutane a hajji wasu 'yan shi'a suna fakewa da aika ali ibn abi talib da aka yi da bara'a tare da cewa abubakar radiyallahu anhu shine aka wakilta ya jagoranci hajji shin wannan yana nuna فضل فيه أبي علي بن أبي طالب أكن أبو بكر رضي الله عنه wannan kuskure ne ga wanda ya fahimci haka Dan larabawa in za su tabbatar da wani abu ko za su warware wani abu na alkawari to ana diba shugaba wanda yake liƙe da shugaba dan uwan shi dan gidansu shine shugaba ke turawa bai tura wani mutum wanda yake na wajen gidan shi al'adar larabawa ke annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi wannan al'ada tasu akan haka ba wai ana nufin an fifita ali ibn abi talib bane akan abubakar radiyallahu anhu suka ce saboda ni abin da ke nuna maka haka lokacin da abubakar yake jagorantar hajji shekara ta tara kenan ali ibn abi talib yana nan in aka tashi yana bayan abubakar in wajen sallah ne yana bayan shi in khutba aka zo za a yi abubakar zai miƙe ya khutba ali ibn abi talib yana zaune yana ji kenan wajen ilani ba da labarin ga abinda Allah da ma'aiki suka ce na warware alkawari wanda ke tsakaninsu da mushrikai to wannan ɗabi'a ta larabawa sai ɗan gida ake tura don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ali ibn abi talib bara'atun min Allah wa rasulihi barranta ta tabbata daga Allah da ma'aiki ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen da waɗanda kuke da alƙawari da su daga cikin mushrikai fasihu fil ardi arba'ata ashhur ku tafi a ban ƙasa wata hudu za ku iya ku yi abin da kuke so ba wanda zai taɓa ku ku yi walwala malamai suka ce wanda su ne ashhurul hurum watanni wanda suke masu alfarma akwai zilƙaida zilhijja akwai al-muharram sannan rajab shi ke na daban kenan wannan watannin watanni ne wanda larabawa suke aje yaƙi ba su yin yaƙi a cikinsu kenan kuna iya ku walwala kuna iya ku je inda kuke so kuna iya ku yi abin da kuke so a cikin wannan watanni kamun watanni wanda ake buɗe yaƙi cikinsu su zo fasihu fil ardi ku tafi a ban ƙasa arba'ata ashhurin wata hudu wa'alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah ku san cewa ku ba masu gagara Allah bane wa anna Allah tabbas Allah madaukakin sarki mukhzil kafirin Allah yana kunyata kafirai yana kaskantar da kafirai
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
Allah madaukakin sarki yace wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas ga sanarwa daga Allah da ma'aiki ilan nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranan babban hajji cewa annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu Allah da ma'aiki ya sun barranta daga mushrikai fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kuka tuba daga abin da kuke Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya fi zama alkhairi gare ku wa in tawallaitum in kuka kau da kai da abin da ake karantar da ku ake koya maku ba'lamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani ku ba za ku iya gagara Allah ba ba za ku iya kuwaya Allah ba ba za ku iya tsere ma Allah ba wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim kama kafirai bishara da azaba wadda take mai raɗaɗi wa azanun min Allah wa rasulihi ila nas wannan sanarwa ce daga Allah da ma'aiki zuwa ga mutane kamar dai yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika abubakar shekara ta tara don ya tashi da jagoranta hajji sannan kuma ya wakilta Ali ibn Abi Talib na yaje yayi ilani cewa Allah bai ba Allah ba mushrikai saboda mushrikan nan bi suke zuwa suna yi wajen ɗakin Allah suna zuwa suna kewaye ɗakin Allah sintir ne kamar yadda muka yi bayani baya za su ce ba za mu kewaye ɗakin Allah ba da kaya wanda muka saba ma Allah da su su kuma tunaninsu kenan Allah ba a bauta mashi da ganin daman tunaninka kaga wannan ya kamata in yi shi ka ce bari in yi wannan ya kamata in bar shi sai ka bari su kuma kaji tunaninsu kenan suna ganin wannan kaya wanda su muka sa muka saba ma Allah da su to don haka bai kamata mu zo mu kewaye ɗakin Allah da wannan kayan ba tunda kuma ba kaya gare su masu yawa ba balle a ce a je a ɗauko wankakki to sai su yi tsirara su rinka kewaye ɗakin Allah haka mace za ta yi tsirara tana kewaye ɗakin Allah sai ta ɗauki hannunta ta kare jikinta tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu wai a yau ko dai ya bayyana duka ko wani sashi daga gare shi ya bayyana wanda ya bayyana ma ban halitta shi wannan yana daga cikin kazanta wanda suke tashi da shi a ɗaki na Allah to Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi sanarwa daga yau kan wanda ya ƙara zuwa yana kewaye ɗakin Allah a sindir wa adamin min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbar rana hajji wadda take mai girma an ce mata alhajjul akbar wani rana ne ake ce ma alhajjul akbar aka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjatul wada da annabi ya yi hajji ta banbara to a wannan lokacin kowa ya yi hajji har mushrikan ma to don haka aka ambace ta cewa hajjul akbar wasu suka ce a'a da aka ce mata hajjul akbar dan a bambanta ta da alhajjul asgar shine umra kenan dan haka aka ambace ta hajjul akbar akwai wasu ranaku wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su hajjul akbar kenan Allah madaukakin sarki kamar ranar arafa da makamantarsu da yawman nahar kinan Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Ali bin Abi Talib yayi wannan sanarwa yawmal hajj akbar ranar babba hajji ko hajji mabi girma cewa anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu Allah ba shi ba mushrikai ma'aikin Allah ba shi ba mushrikai kuma kanka wanda ya ƙara kewaye ɗakin Allah daga cikin mushrikai sintir ko ma ba sintir ba wannan shine Allah madaukakin sarki ke cewa a wata ayan ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله غفور رحيم عليم حكيم إن الله عليم حكيم Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas ya ku waɗanda kuka yi imani kusancewa mushrikai najasa ne dan haka fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hada kasu ƙara kusanto masallaci mai alfarma bayan wannan shekara fa in khiftum ailatan in kuna tsoron talauci in ba su zo ba ba kasuwa fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sannu Allah madaukakin sarki zai wadatar da ku daga fadlar shi in ya so kinan yankewar wannan kasuwanci da ke da kwai bai hana Allah ya buɗe muku wata hanya ta daban hanyoyin Allah suna da yawa in Allah ya so zai wadatar da ku min fadlihi in sha daga fadlashi in ya so inna Allah alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne da halin bayin shi hakimun mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace wa adanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu Allah bai tare da mushrikai manzan Allah bai tare da mushrikai Allah ya yi ba ni ba ko da mushrikai ma'aiki ya yi ba ni ba ko da mushrikai wa adamin min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen sai aka ce wa rasuluhu kenan wa rasuluhu bari'un min al-mushrikeen kenan Allah bai tare da mushrikai haka ma'aikin Allah wa rasuluhu bari'un minal mushrikin wannan haka yake zai iya halitta a ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu kenan Allah bai tare da mushrikai wa anna rasulahu bari'un minal mushrikina kazalik kenan ma'aikin Allah shi ma bai tare da mushrikai wannan duka za a iya faɗan shi amma a ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi to wannan shine banna ta shigo in za a ce Allah ba Allah ba mushrikai kenan kama ka ce annallaha bari'un minal mushrikina annallaha bari'un min rasulihi Allah kuma bai tare da ma'aikin shi wannan barna ce wadda take babba wannan yake nuna maka mahimmancin karantar nahu na larabci daga fatha zuwa kasra zuwa bamma sai barna ta zo wadda take ba ya kaɗan ba yanzu da in ka zo wajen cewa wa rasuluhu ka ce wa rasulihi kawai ka gani wannan in ka sani kafirci Hmm. in ka sani ka ce ba ruwan Allah da ma'aiki wannan kafirci ne amma in baka sani ba to Allah yana iya yafe maka amma dai ba a karanta annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi bai halitta a karanta shi haka Allah madaukakin sarki bai tare da mushrikai ma'aikin Allah bai tare da mushrikai fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kuka tuba kuka bar abin da kuke yi fa huwa khairul lakum shine yafi zama alkhairi gare ku wa in tawallaytum in kuka juya baya fa'lamu ku sani annakum ghayru mu'jizillah ku ba za ku gagari Allah ba ba za ku tsere ba Allah ba wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim Allah ya ce ma annabi kama kafirai bishara da azaba wadda take mai raɗaɗin gaske.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
Allah madaukakin sarki ya ce, Illan ladina ahadtum minal mushrikina sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su daga mushrikai sun malam yanku su shay'an sannan ba su tauye maku komai ba su zo su warware alkawari walam yubahiru alaikum ahadan kuma ba su taimaka ma wani mutum ba ya zamo kishiyarku to ire-iren waɗannan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ku cika masu alkawari wanda kuka yi da su ila muddatihim har zuwa ƙarewar lokaci da aka yanke inda alkawarin za ya ƙarewa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah madaukakin sarki yana son masu tsoron shi yana son masu kiyaye dokokin shi haka musulunci yake kana ga girmama alkawari tsakanin musulmi da kafiri girmama alkawari abu ne wanda yake wajibi mun ba ku labarin huzaifa lokacin da ya zo da shi da baban shi za su je yaƙi aka ce ina za ku suka ce wajen ma'aiki za su za ku je kuma ku dawo ku zo ku yaƙe mu ko to ɗayan biyu ko mu kashe ku ko mu kame ku ko kuma ku ɗaukan mamu alkawarin in kuka je wajen annabi ba za ku yaƙe mu tare da shi ba suka ce min yarda suka zo suka faɗa ma annabi ga alkawari wanda suka ɗaukan makafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nafi lahum wa nasta'inu allaha alaihim za mu cika musu alkawari kai huzaifa da babanka ku koma gefe saboda alkawari da suka ɗauko ma mushirikai cewa ba za su yi yaƙi tare da ma'aiki ba annabi ya ce ku zanna ka ku yi yaƙi tare da su saboda cika alkawari ya ce za mu cika masu alkawarinsu ka ku yi yaƙi tare da mu wa nasta'inu Allah alaihim kuma za mu nemi taimakon Allah a kansu to haka ake son musulmi ya kasance tsakanin shi da ɗan uwan shi musulmi da ma wanda ba musulmin ba in ka riga ka ɗauki alkawari za ka yi abu to ka cika wannan alkawarin lokacin da ka ɗauke shi a wurin da ka ɗauke shi ba tare da sabawa ba in kasancewa ba za ka ɗauki wannan alkawari ba ce ba za ka yi ba wannan shine Allah ke koya ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace in ka so warware alkawari wanda ke tsakaninku da su wannan kafirai fabnid ilaihim ala sawa zo ka ce mun warware alkawari ba alkawari tsakaninmu da ku sun ji kaji kai ya zama na an tuhume ka da yaudara to haka gashi nan ana kiyaye alkawari amma yanzu za ka zo ka tarda yadda rayuwar mutane ta koma shine in aka ɗauki alkawari sai wanda ya gani za ka ce zan zo lokaci kaza hatta zuwa ma wani ba zai zo ba wani in ya zo ba zai zo kan lokaci ba ba ni kuɗi wannan zan kawo maka su lokaci kaza rana kaza to mafi girman zato cewa yanzu in ka yi ma mafiya yawan mutane wannan kamar ka zuba kuɗin karijiya ne ba zai kawo makan lokacin da ya ce zai zo maka yana kuka ko ya zo maka maraidaici amma da zaran ka ɗauki kuɗinka ka bashi to ya fa shiga gaban ka kenan kai yanzu kai zaka rinka marerecewa saboda ba cika alkawari tsakanin mutane mun labarta muku waɗannan wannan mutum wanda ya ba da kyauta wanda ya ba da bashi na kuɗi masu mugun yawa ga mutumin da bai taɓa gani ba a ƙarshe yaya kai da bai samu abin da zai kai wannan kuɗi ba sa kuɗin ya yi cikin itti ya zuba kuɗin ya aza ga ruwa su suka tafi ya dogara ga Allah ni yasa ya yi haka wanda cika alkawari ba cika alkawari ba kaɗai sai dai rana eh tsoron Allah na'am ka san ai cika alkawari ya ɗauki rancen kuɗin shi dinari dubu matsalar ya biya shi wannan kuɗin shi ne cika alkawari ko to ranar da ma ya ɗauki alkawarin bai san ya saba ta ba wai biyan kuɗin ba ba ya ci kuɗin ba ranar da ya yanke zai biya kuɗin bai san ya bar wannan ranar don haka ya tura dinari dubu cikin haɗari haɗari shine sun burwa wa ya sanar da shi cewa mai su zai ɗauke su haka kuma ya tura su kuma baitin ya tura Allah maɗaukakin sarki ya isan masi da wannan saƙo nashi fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ku cika masu alƙawarinsu su waɗanda kuka ɗauki alƙawari da su har zuwa ƙarewar lokacin da kuka yanke inna allaha yuhibbul muttaqin Allah maɗaukakin sarki yana son masu tsoron shi masu kiyaye dokokin shi
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki yace fa idan salakhal ashhurul hurum faqatulul mushrikin haythu wajadtumuhum in ya zama da watanni masu alfarma in salakha sun fita fa idan salakhal ashhurul hurum in watanni masu alfarma suka wuce faqatulul mushrikin haythu wajadtumuhum ku yaƙi mushrikai duk inda kuka same su wa khuduhum ku kame su ku daure wahsuruhum ku tsare su wa qa'udu lahum kull marsad ku zauna ga dukkan wani wuri na dakon su ku hana su shaqat fa in tabu in suka tuba wa aqamu salata wa atu zakata suka tsaida sallah suka bada zakka fakhallu sabilahu ku bar hanyarsu ku kyale su inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan yafiya ne kuma mai tausayin bayan shi ne fa idan salakha ashhuru in salakha ashay shine ya fita daga abin da yake tare da shi salakh na dabba shi ne fiɗa a fidda abu daga cikin fata shi ne salh Allah ya ce in ya zama na watannin nan sun fita shi ne ake nufi in salafa kaman yadda ake fiɗe dabba nama daban fata daban kenan in ya zama na wannan watanni sun fita wanda suke masu alfarma faƙatulul mushiriki na haifu wajattumuhu ku yaƙi mushirikai ku kashe su haifu wajattumuhu duk inda kuka same su wannan aya tana nuna musulmi su tashi su yi yaƙi dukkan yaƙin da yaƙi wanda yake na falabda aje a nemi waɗanda ba su yi imani da Allah ba a yaƙe su da kuma yaƙi na waɗanda suka yaƙe ku Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙan ku akwai yaƙi na ramuwa akwai yaƙi na nema na mutane su zo su yi imani da Allah in ba su yarda ba a yaƙe su wannan bai nuna addinin musulunci ta'addanci ne yaƙi na musulunci bai nuna ta'addanci da mutum zai karanta tarih na musulunci zai san cewa musulmi da suke yakan kafirai ko dai rabawa suka yi ko tashi da umarnin Allah ne ramawa kafirai sun azabtar da bayan Allah musulmi kamun addinin musulunci ya yi ƙarfi akwai wadda aka tale ta aka soka mata makami ga al'aura akwai waɗanda aka rinka gasawa da wuta da rana wani lokaci su ne ke kashe wutai akwai waɗanda an shanya su ga rana da ƙura ko tura ta kai bango lokacin ne allah maɗaukakin sarki ya ce ku tashi ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku kenan addinin musulunci ba addini ne na ta'adda ba addinin musulunci ba inda ya taba farawa da yakan wasu mutane don haka aya da ta sabko ma cewa ta yi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yakan ku fi sabilillahi dan daga kalima ta Allah na'am ba ga yahudu nan annabi yana ganin su suna yawo ba ga kafirai nan annabi yana ganin su suna yawo ba me yasa bai yake su ba kinan addinin musulunci ba addini ne na ta'adda ba amma an samu mutane ne wanda suke ba su da imani suna da ƙeƙasassar zuciya in ba an tashi an yaƙe su ba to bayan da za a yi a zauna lafiya sun ce kanu gazauta haka ahmad shauki ya ce wa rusulullahi ma bu'ithu li qatli nafsin wala ja'u li sabti dami suka ce annabi ka zo kana yaƙan mutane wa rusulullahi ma bu'ithu li qatli nafsin ma'aikan Allah manzannin Allah ba a turo su don su kashe rai ba kai annabi me yasa kake kashe rai wala ja'u li sabki dami annabawa ba su zo zan su zidda jini ba yace wannan jahilci ne da batar da mutane ne da kuma ruda gaskiya ne fatahta bis sayfi ba'da al fath bil qalam kenan tabi'a ta sharri in ya taso sai ka bi shi da lalama to za ka samu rashin kwanciyar hankali mutum ne ya mare ka sai ka ce don Allah ki haƙuri wallahi gobe ma in ya haɗu da kai sai ya maka renin wayo don ya ƙara maka wani marin daban amma lokacin da zai mare ka kamin ya aje hannun shi in yi doni mayan har ya ga wutan lahira to a wannan lokacin zai shiga hankalin shi kuma gobe in ka ce ya yi ba zai yi ba shi ne ya ce cewa a sharru in talqahu bil khairi zikta bihi zar'an wa in talqahu bi sharri yanhasimi in ka tari sharri da alkhairi za ka shiga cikin kuncin rai saboda mutane kan gararru ne mutane ba su san alkhairi ba amma wa in talqahu bi sharri yanhasimi ka bigi sharri da sharri sai kaga ya karaya kenan dan haka Allah madaukakin sarki ya wajabta yaki fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum in wannan watanni suka fita ku kashe mushirikai da sunan yaƙi hayth wajadtumu duk inda kuka same su wa khuduhum ku kama su ku daure wa hsuruhum ku tsare su wa qa'udu lahum kull marsad ku zaune masu dukkan madakata fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu zakata in suka tuba suka tsai da sallah suka ba da zakka fakhallu sabilahum ku bar hanyarsu inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan yafiya ne kuma mai tausayin bayan shi ne nan fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fakhallu sabilahum za mu ga fa ikhwanukum fi dini gaba kila in suka tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka fakhallu sabilahum ku bar su ku yaƙe su wannan ya nuna in ba su yi hakan ba fa fa in lam yatubu wa lam yuqimu as-salata wa lam yu'tu az-zakata fala tukhallu sabilahum wannan shi ake ce ma mafhumul mukhalafa wajen malaman usulul fiqh in suka ki tuba ba su tsayi da sallah ba ba su ba da zakka ba kenan ku yaƙe su kakku bar su wata aya kuma fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in suka tuba suka tsayi da sallah suka ba da zakka to su ƴan uwanku ne a cikin addini kenan shi ma aksin haka in ya zama da basu tuba ba basu ba basu yi sallah ba basu ba da zakka ba kenan ba ƴan uwanku bane a cikin addini to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ko wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah ila akhir al-hadith na'am kenan wannan suke hana a yaƙi mutane ya zama da mutum yana sallah yana ba da zaka daga inda bai yi hakan ba kenan ya cancanci yaƙa wajen sallah dai mun ga mutum yana zamowa kafiri da hakan in ya zama na daman bai imani da sallan ba wajen zaka abubakar radiyallahu anhu ya yaki waɗanda suke hana zaka kamar yadda wanda ya bar sallah za a iya a yaƙe shi haka wanda zai bar ibada zaka shi ma ana iya a yaƙe shi فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم za mu bar bayani bayan na tariku salati ina ga lokaci ya matso ne sai in mun kawo wajen faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi din a wurin ne za mu yi bayani akan hukunci na tariku sala amma yanzu lokaci ya ƙare kuma ya yi saurin ƙarewa don haka adan za mu dakatawa sai in sai gobe in akwai tambaya in Allah ya sani sai ya sa an sani sai a karba in ba sani ba sai a bada lokaci